أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنظروا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناً فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya da mu wannan yini mai tarun albarka yinin talata wanda yau ya yi daidai da shida ga watan sha biyu watan zulhijja yau hijira na da shekara 443 daidai da biyar ga watan bakwai miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan majalisi namu masallacinmu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke a wannan yini mai albarka kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba mana nan cikin suratul amfal sura mai namba ta takwas idan ka faro kirgin surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 24 a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 25 a wannan sura mai albarka suratul amfal kafin mu je kai tsaye akwai 'yan tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya ne game da a za a iya yin azumi biyu da niyya ɗaya misali mutum zai yi azumin arfa kuma ana binsa na ramuwa zai hada ya yi 2 in 1 kenan to wannan wayo ne gaskiya babu hi a shari'a kuma sau da dama za ka ke jin irin wannan maganganun wani lokacin hatta gun mata ana rudarsu da wannan cewa wai za su iya niyyar sita shawwal kuma da niyyar ramuwa idan ana bin su wannan kwata-kwata bai inganta ba ba inda nasu ya tabbatar da wannan innamal a'malu binniyat kuma yazo innamal a'malu binniyat kowane aiki mustakillun bi nafsihi idan za ka yi azumin arfa ka yi azumin arfa idan za ka yi azumin ramuwa ka yi azumin ramuwa wannan shi ne gaskiyar magana kawai ko da fatawar tana yawo a wasu guraben to malamai ba su inganta ta ba fatawa ce ta san zuciya ko wanda aka yi ta babu madogara ta shari'a tambaya ta biyu mutum zai iya cin bashi ya yi layya eh zai yiwu idan har kana da tabbacin za ka iya biya misali kana aikin albashi kuma ka yi bajetin akwai kudin laye cikin albashin naka kuma bai zo ba malamai sun ce za ka iya ara ka siya idan ya zo ka ba su kudinsu ya halatta ko kana adashi lokacin ɗauka bai yi ba kuma akwai bajet ɗin laye a ciki kuma tabbas zai zo ka ɗauka ka ba mutane kayansu ya halatta amma ka yi bashi haka kawai tsammanin wara buka ta wannan bai halatta ba ba ka da dalili na biya ba ka da wani abin da za ka dogara wajen biyan wannan bashi ka ci bashi kai ne bai halatta ba amma idan da ɗayan biyun nan kana sa ran wani abinka sannan bai zo ba kuma har lokaci ya yi to malamai sun ce ya halatta karɓa ka yi idan abin ya zo ka biya su kayan su wannan shi ne insha Allah abin da malamai suka bada fatawa akan wannan Allah ta'ala ya mana jagora kuma Allah ta'ala ya mana dace a cikin waɗannan kwanuka guda goma da muke cikinsu Allah ta'ala ya karɓi ibadojinmu kuma ya sa mana cikin wanda za su rabauta da alkairan da ake samu cikin wannan kwanuka babu shakka ya ‘yan uwa akwai alkairai marasa iyaka a wannan kwanuka kuma ga sunan har manci fiye da rabi yau shi daga watan ana har har sai ka ji sun wuce shi kenan sai kuma wanda Allah ya kaddara da rabansa shekara mai zuwa ta dawo ta same shi saboda ka kai tsaye kamar yadda na faɗa insha Allah mana cikin suratul anfal za mu tashi aya mai namba ta 25 fadin Allah ta'ala da yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب Allah ta'ala yake cewa wattaqu fitna ku ji tsoron wata fitina wanda la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wanda idan wannan fitina ta taso ba azzaliman da suka taso suka taso ta kadai za ta shafa ba ba ta shafar ba ta shafan azzalimai kadai waɗanda suka taso ta ma'ana har yan ba tana iya shafar su to Allah ya ce ku guji wannan fitina din la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba azzaliman cikin ku kadai za ta shafa ba Allah ya ce wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah ta'ala mai tsananta ukuba ne ukubar Allah tana da tsanani kamun Allah mai tsanani ne inna badashi rabbika la shadid kamun ubangijinka iya da tsanani an fahimta a alfitina anan wata ko fitina fitina ta zo a ƙur'ani da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin da fitina ta zo akwai jarrabawa wala nabalukum bil khairi wash sharri fitina wa ilayna turja'un Allah sai da ya rantsuwa yace zan jarrabe ku bil khairi wash sharri fitina da alkhairi da aka san alkhairi domin jarrabawa ka ganin fitina al-ibtila kenan akwai inda fitina take zuwa da shirka inda Allah ta'ala yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitna وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير Allah ta'ala yake cewa qatiluhum hatta la takuna fitna fitna anan ashirk kenan a wannan aya fitna tana nufin ashirka shirka ku yaƙe su har a nemi fitina a bayan ƙasa a rasa shine a nemi shirka a rasa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah kuma addini ya zama gaba daya ana yin sa dan Allah subhanahu wataala fa in tawa fa inna allaha bima ya'maluna basir idan sun juya baya ka tabbatar da cewa Allah iya kallon abin da suke aikatawa akwai inda fitina take zuwa da azaba yawmahum alan nari yuftanun a ranar alkiyama su za a azabtar da su da wuta alfitina anan al'azab kamar inda Allah ke cewa innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق Allah ya ce innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat ay yu'azzabuna al mu'minuna wal mu'minat wanda suke azabtar da mu'minai maza da mata saboda kalmar fitina a Qur'ani ta danganta da irin siyakin da Qur'ani zo da ita tana daukan azaba tana daukan shirka tana daukan ibtila tana daukan irin wannan din tana daukan kuma bayyana zurbai duk al'umma da suke bayyana zurbai karara musamman kaba'ir zuru su ma wani ana kiransu fitina game da abdullahi dan abbas ya faɗa allah ta'ala ya kare da shi yake cewa fitina a wannan aya mai namba ta 25 a cikin suratul anfal tana nufin cewa bayyana saban allah kuma a cewa kuma yakan saban allah da shugabanni da iyayen al'umma da malamai a ce su kame bakunan su yi shuru a dinga abin da aka ga dama a bayan ƙasa na fasadi da ta'annuti to wannan shi abdullahi dan abbas ya fasara da fitina a wannan ayar to ma'ana duk al'ummar da ake irin wannan cikinta to kamar allah iya cewa ku kiyaye abin da zai biyo bayan ali ku kiyaye irin abin da zai biyo baya bayan al'umma ta kasance tana tana bayyana zurbai tana bayyana kaba'ir zurba cikinta ba mai jin tsoron allah ba wanda zai iya hana wa a hannu to duk al'ummar da har karfin halin tekai haka ake irin wannan fasadin ba a cewa komai to kamar Allah iya alatin din al'ummar ku shiga tetiyinku bala'i zai iya zuwa wanda bayan da za ku yi da shi kuma musamman kamar irin halin da ake ciki a yau kenan babu wani saban Allah da ba a yin sa yanzu wani gumma karra ake bayyana shi a bayyane ko ga guraben da ake saban Allah nan an sani kamar abin da ya shafi gidajen caca da shagunan da ake caca ga sunan ruwan dare da gidajen zina na karuwai ga sunan ruwan dare da masu cin rashawa da hanci da masu cin riba duk ga sunan karra bainar bainar bainar bainar nasu ko tsoron Allah ba sa ji to wannan babu shakka da al'umma da irin wanda take bayyana a cikinta to shine matsayin fitinar da Abdullahi dan Abbas ya fasara a wannan ayar ku ji tsoron abin da zai je dawo inda har al'umma tana irin wannan zuluban a ce kuma an yi shiru ba wanda zai iya cewa a hannu a hannu to abin da zai biyo baya ba mai kyau bane ba kuma kowa shahidun ala zalika abin da yake faruwa a yanzu kowa zai ba da shaida akan wannan gashi nan bala'o'i daga wannan sai wani wannan bai mutu ba wannan zai shigo wannan ba a je karshen su ba wannan zai faɗo duk sanadiyar irin fasadin da yake bayyano a cikin al'umma ne fasadi karara a waje a fili ba kunya ba jin tsoron Allah a irin wannan yanayi to duk al'ummar da suke irin bayyana zunubi to babu shakka ta kiyaye irin kamun da Allah zai mata shine la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuma ita fitinar ko jarrabawar ko bala'in idan ya taso to ba a zaliman kadai da suka jangwalo zai shafa ba yasa malamai suke cewa shi saban Allah da ake yin sa a bayan kasa to tamkar hayaki ne hayaki ne yake turnikewa yayi sama duk inda ake zunubi to kaddara hayaki ne yake turnikewa yake yi sama idan kuma hayakin nan yayi sama to dawowar da zai yi to da ɗaiɗaikun bala'i zai dau an fahimta wani gun a jarabe su da ke da lafin wani ɓangaren boko haram wani ɓangaren tsadar kayan masarufi wani ɓangaren kaza da kaza da kaza wani ɓangaren yan bindigar daji duk hazurubin da yake dawa da wannan wani gun annoba wani gun korona ta ƙarya duk gashi nan ba abin da ba za ka ji ba duk irin wani abin da yake haddasa zunubi ne ya dawo wani gun jinyoyi a rasa ma yadda za a yi da jinyoyin maga suna to wannan karka daɗa karka rage zunubi ne ke haifar da wannan ku kiyayi fitina ma'ana abin da zai biyo bayan saɓan Allah idan an jangolo saɓan Allah an bayyana shi a waje to Allah yake cewa ba a zaliman ciki kaɗai zai shafa ba kamar yadda malamai masu tafsiri suke cewa a in asabat ku idan har wannan fitinar ta shafe ku to ba ta keɓe wanda ya taso ta da wanda bai taso ta ba bal ta ummuhu idan fitinar ta zo tana game al'umma gaba daya wanda suka yi da wanda ma ba su yi ba wattiqa'uha bi inkari mujibi hadil munkar waɗansu suna inkarin abin malafi ne yanzu kamar wa'ansu ba su mai da karɓar cin hanci malafi ba ne an canja mai suna ko a ce albarkar ofis ko wata camama ko wata dan menene mene duk dai a rikida masa suna to ita dai haram duk abin da aka kiraye ta da shi ba za ta tahi daga sunan haramcin ta ba haram ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin duk wanda ya ci haram a bayyane ya sani wanda ya ci halal ma ya sani duk yadda za a ci ko a ce interest ko a ce waye duk haramci ake nema a mata fenti a mata kwaskwari ma to wa'ansu suna inkarin a ce a faɗi sunan riba ma a yin irin abin da suke ci sai da ce a yau kasuwa ta buɗe a ya kasuwa yau aika za ka za da sauransu to irin wannan duk yadda za a kira abin to agun Allah ba zai canji suna ba haramun ɗin dai haramun ne in ribacce ribacce in rashawace rashawace in ma menene menene ne to wa'ansu in karin abin ma ba sa yi yasa idan bala'in ya zo yake gamewa da su gaba daya abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare dare shi yake cewa amara Allahu almu'minin Allah ya qirru almunkar bayna azhurihim dan Abbas yake cewa Allah ta'ala ya umarci masu imani kada su tabbatar da mummuna a cikin su kar su yadda ana aikata mummuna su kasa inkarin wannan abin da muni ne har in dai al'umma lalacewa ta kai haka to babu shakka su yi saranda bala'i zai iya game su gaba daya a ce ana cin hanci da rashawa ana zalunci ana ana cin riba ana abubuwa marasa kyau ba za a iya fitowa a faɗa ba in kare ma ba zai yi ba to babu shakka in al'umma ta zama haka to babu shakka al'umma nan ta tashi daga aiki ba ta da wata kima ba ta da wata alamar daraja gun Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati bi lisanihi ta ilam yastadifa bi kalbi wa zalika atafu al-iman duk wanda ya ga mummuna ya hana da hannunsa in ya da iko idan bashi da wannan damar ya fada da baki idan wannan damar ma babu to ya kyamaci abin a zuciya yayi inkari abin ba daidai bane kuma wannan shine mafi rauni cikin imani dan Abbas ya ce Allah bai yarda mu tabbatar da mummuna a cikin mu ba fa ya ummuhumullahu bil azab duk al'ummar da suke tabbatar da mummuna ba ta inkari to babu shakka Allah zai game su da azaba gaba daya fayisibu zalimu ghairu zalim yace shafi azalimin da wanda ma ba azalimin ba duk wanda ya taso to irin wannan fitinar tana iya shafarsa wa zunubi lati ya ummu nas zunuban da suke tasowa su game mutane asruha kathira male ce alamun suna da yawa an gane ko zunuban da in an yi su suna iya zama bala'i ga mutane am gaba daya to suna da yawa ba guda ɗaya bane mali ce ka iqrarul munkar baina azhurihim kamar mutane su kasa tabbatar da abu mummuna mummuna ne su bari kawai kowa ya dinga cin karansa babu baka a dinga abin da aka ga dama kamar da irin wannan rayuwar da ake ciki a yau kowa abin da ya ga dama abin da ya masa zai yi ba mai hana shi to irin wannan idan bala'in ya taso kowa da kowa da kowa ke gamewa ai ko da irin wannan hauhawan farashi aka bar al'umma ai bala'i ya kai bala'i yayi wanda suka yi zunubin daban amma kowa in ya je siyan kaya kowa farashi zai same shi in wani abu ya taso na harkar tsoro ko kidnapping ko boko haram ba wanda suka jangulo musifar kada abin zai sa har yan baruwan baruwan su abin zai same shi to irin wannan ya zama shahid kuma ya zama dalilin tuban masu zunubi a cikin al'umma wal mudahana fil amr bil ma'ruf da mutane su kame hannunsu a daina yin wa'azi a daina yin da'awa to shi ma bala'i ne in ya taso to babu shakka zai game kowa da kowa abdullahi dan abbas a wata magana sai yake cewa zaman lafiyar da al'ummar musulmi suke samu dan abin nan da kuke renawa dinnan yace wallahi dalilin sa irin ƙoƙarin da masu al'amur bil ma'arufi da nahi anil munkar shi Allah yake ganowa yake ba mu zaman lafiya da irin karatun alƙur'ani da yara ƙanana suke irin wannan iya saukar da fishin Allah subhanahu wataala amma inda kowa zai kame ƙin da'awa a ƙi koyar da yara ƙur'ani kowa ya tafi kasuwa kowa ya tafi neman kuɗi to za ka nemo kuɗin cin sama wallahi ba zai yiwu ba ba wanda zai zauna lafiya irin da'awoyin da ake yi a rena din ana ganin ba kaza ba kaza bane to dalilansu da yawa Allah iya zaune da al'umma lafiya Allah iya tausaya mana iya jeho mana nutsuwa a wasu gurabin a wasu lokutan da wanda suka bayar da rayuwarsu suke koyi da yara ƙananan alkur'ani duk da haka ba su wuce a ci musu mutunci ba a ci musu zarafi a wulakanta su dan su malaman islamiyya ne dan su ba ba malaman science bane ba malaman kaza da kaza bane a ci musu mutunci iyayen yara yan unguwa wane ne wane ne kowan ya kwaso shi har sai zuba musu aka to babu shakka wallahi ku sani da yan iskan da masu kudin da shugabannin to kusan irin waɗannan mutane suna tabbatar da wani bangare na zaman lafiyar al'umma da irin da'awar da ake da qala Allahu qala rasul haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa Allah ta'ala ya kare da shi bayan wannan wabtira a kalima duk lokacin da al'umma kalmomin ta rabu wane ya ga gaskiya ya kauce mata wane ya ga gaskiya ya yake kowa so yake kafa dabarsa ya jawo ya nasa ya nasa ya samu kuɗi ya samu ɗaukaka in dai addini ya zama wannan to shi kenan ku jira bala'i zai zo kuma zai game kowa da kowa shi ne iftira ilkalima a ce mu kasa haɗuwa a kalma guda ɗaya ta gaskiya a karanta a ja baki a fasa kasan daidai na san daidai idan an zo wajen aiki kuma kowa ya kama nasa gun to allah ba zai bar mu ba wannan iya cikin dalilai na gamewar bala'i a cikin al'umma ya zamto kowa da kowa ya kama gabansa a dai wannan surar da Allah ta'ala yake cewa wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين Allah ta'ala ke cewa ati'u Allah wa rasula ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wala tanaza'u kada ku yi jayayya idan kun yi jayayya akan gaskiya kuna ganin gaskiya ko kuku bita kowa ya kama kungiyancinsa kowa ya kama ra'ayinsa to Allah ya ce fatabshalu za ku daidaice za ku zama to ga ku daidai yawan amma ba za ku amfana da kanku komai ba hine al-ittishal fatabshalu sai ku zama to kun daidaice kun zama to ga ku da yawan amma ba shi da amfani wata zahaba rihukum ai wata zahaba quwwatikum sai karfin ku ya gushe a nemi karfin da ake so a samu a cikin ku a rasa wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yi hakuri Allah ta'ala iya tare da masu hakuri suratul anfal ayat namba ta 46 saboda haka yi rarrabuwar kalma a cikin al'umma iya iya haddasa musu bala'i da musifun da ba a san karshen su ba wa zuhurul bid'ah haka nan bayyanar bid'a a cikin mutane to shi ma wannan zunubin idan bala'in ya dawo zai game kowa da kowa a ce al'umma kawai ya zama to bidi'a ana yin ta ko'ina har ma lasisi ake bata har wani gun ana inkarin wanda ba ya bidi'ar a ƙi fitowa kuma a yaƙi wannan abin a ce ba daidai ba ne ga abin da suna ta tabbatar to duk al'umma da irin wannan rayuwar suke yi to bala'i idan ya taso to lalle ilalla ba waɗanda zai taso kaɗai zai shafa ba hadisun bukari da hadisun muslim mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala sharri cikin al'amura gaba ɗaya shine kirkirrin abubuwa cikin addini dukkan bid'a kuma bata ce haka mazan Allah ya ce dukkan bid'a bata ce saboda idan bid'a take bayyanuwa a cikin al'umma to babu shakka bala'ai zai gabe al'ummar kuma Allah ta'ala ba zai tausaya musu ba an fahimta kowa da ya san bidiya yi imamu mali ya ce albidiyatu shay'un yushbihu bid-dini wa laysa bid-din ita bidiya wani abu ne da yake kama da addini kuma ba addini bane in yushbihu bid-dini fi zatiha wa laysa bid-dini fi ma'anaha a zahirin abin za kamar addini ne amma a ma'anarsa ba addini bane don ba koyarwar manzon Allah ba koyarwar sabai a ciki wa khairul huda huda rasulillah an fahimci wannan duk inda ake bayyana wannan wa an su har yanzu suna daukan haram ta irin kida ko rawa ko wani abu ko kada kada ko bushe bushe shi ma wa an sai suke bai sunan bid'a wannan ba bid'a bane karkada haramu sunan wani abu haram ita bid'a addini ake samun ta a cikin addini take abu ne za a sahi cikin addini a kaka bashi a bashi gu har ma ana cewa duk wanda ya aikata kaza akwai lada kan wannan abu kuma idan ka bi abin ba zai je tudun mun tsira ba zai tsira ba babu su tabi na manzon Allah ko sabai akan aiki an fahimci wannan wannan shine bid'a kamar abin da ya shafi sadakar uku da bakwai da arba'in ta mamaci ai da wannan da niyyar samun lada babu lada da wani babu nasin da ya tabbatar da wannan manzon Allah an masa mutuwa matarsa ta rasu ƴaƴansa sun rasu abokansa sahabbansa sun rasu amma bai wannan ba a cikin sahabai ba wanda ya wannan an fahimci wannan ko a zo a tara mutane a ce amma haihuwa za a tara mutane a raba musu dabino da minti da goro a ce wai ana fati a fati an yi suna shi ma wannan bid'a ne an fahimta abin da yasa nake faɗa muku wannan har malamai ake kirawa ko ba ƴan iska ake kirawa ba ai ba makaɗa ake kirawa ba malamai ake kirawa dattawa malamai wani ma da rawaninsa da kacin carbi a zo a karanta fati a karanta ƙulhu wallahu a karanta falki da nasi duk wannan bid'a ne shine yushbihu bidini wa laysa bidin an fahimta da abin da yake gudana cikin watan uku na musulunci watan rabiul awwal a tara maza da mata danga kada kada ana ihu da niyyar son manzon Allah wai shi ma wannan bid'a ne manzon Allah bai ba sahabbai ba su yi ba ba ɗaya daga cikin magabata na kware da wannan aiki babu shi an fahimci wannan to wannan shine misali daga cikin bayyanar bid'o'i to dan Abbasu ya ce idan bid'a ta bayyana cikin al'umma to akwai bala'i zai game su daga Allah kuma Allah ba zai saurara musu ba abu na gaba wata kasul fil jihad idan al'umma sun kasalance ba mai kokari game da daga addinin Allah kowa ƙoƙarinsa ɗaga aljihunsa an fahimta ƙalar lahu ƙalar rasul ta yi ƙasa a cikin al'umma jihadi domin musulunci ya ɗaukaka ya yi ƙasa inda aka fi hayaniya da haya-haya kasuwa ne da gun neman kuɗi to shi ma malamai sun ce a jira bala'i zai zo daga Allah zai game wannan al'ummar an fahimta yanzu ba ma ka ɗau kuɗinka ka taimake da awar ba a cikin awa 24 da kake da ita a dare da yi wanda ba zai iya ba da awa ɗaya da zai je ya zauna ya ji ƙarar lahukalar su ba ba fa kuɗinka za ka ɗauko ka bayar ba free of charge ka zo ka zauna ka karu kuma ka tafi gidanka da lada wani ba zai iya yi ba mafi yawan mutane inda aka fi dandazo sai gunda ake samun kuɗi haram ce halalle ba a damu ba yanzu a ce an buɗe wani link wanda in kaje ka yi rijista akwai wani abu zai biyu baya amma baka san matsayinsa addini ba amma a ce sai karfe ukun dare za a buɗe wani link ɗin kuma ga shagon da ake rijista can wallahi in ka ji za ka ci gun rana ne lokacin azahar har mata sai ka gani a gun wannan ba gaskiya ba ne ba mutane da yawa a nan za su mutane da yawa ga al'arama ma ce gun za su kwana a gun za su kwana amma ga gun da ake dawa na ce kala lahu kala rasu a cikin awa 24 ba ka ba da minti 45 ko 50 ka ji abin da zai kare ka duniyarka da lahirarka ka samu lada ka samu kwanciyar hankali wallahi da yawa daga cikin mutane ba za su yi ba amma duk inda aka ji motsin kudi to agun za a je a yawari a tare akwai wani aboki na cewa wani bawan Allah kusa da su yana yin zakka to a galabiya zakkar da yake yi da asuba yake yi to mutane sun tama ya ce wallahi shi wata ran da ya zo masallacin gosa ya ga har bakin ƙoha mutane ne shi yau lafiya da kyar ya samu ya shigo cikin masarar aka yi sallah sai da aka yi sallah ka ce ai wani mai kuɗi ne ke zaka da asuba a can waje da yasa aka yi samu ko aka zo aka yi cika masallacin aka yi sallah asuba amma ya ce in ba wannan al'amarin wani lokacin sahubi ma ba ya cika masallaci dan adam ne fa wannan ba mutum ne wannan at-takasulu alil jihad in kana so ka gwada mutane wannan shine abin gwada mutane wallahi duk inda ake yunkurin a daga addinin Allah ba shi da gata yanzu masallatai nawa a tun bariya ake ta fama talla a gina a taimaka yanzu makaranti na wani islamiyya sun durkushe sanadiyar ba hannun jarin wa'ansu daga ciki to amma yanzu a ce wani dan siyasa ya zo iya neman a yi gidauniya za a yi wani abu ka ga neman suna wani bashi zai ci ya bayar don iya tunan idan aka baga wani za a yi da shi haka ba Allah ake nufi ba nan kuɗi ake nufi naira ake nufi ko a ɗau gudunmawa kai wa ɗan siyasa ɗan takarar gwamna miliyoniya ne fa form takarda aka bashi ba ta faɗin waɗannan ba naira miliyan hamsin aka bashi ya bayar duk ɗan takarar gwamna a jam'iyyar da take ci naira miliyan hamsin ya sai form amma kuma ka ɗan gudunmawa ka bashi akan me ga marayu ga masallatai ga makaranti ga islamiyya kai ma ka san balada kake ne ba ba wallahi tallahi balada kake ne ba ba wani abu ne kake nema kawai in ajire illa silalla ko ba in ajire illa alalla ba illa silalla yawa silai silalaye bi ba alalaye ba ko ka ɗau kuɗi ka kai waɗanta karar shugaban ƙasa gudunmawa wanda ya sai fom takarda falle ɗaya naira miliyan ɗari a jam'iyyar da take ci naira miliyan ɗari he da aka samu mutane 27 sun sai wannan fom ɗin mutane 27 wani ma ƙarya yake ya san ko jiharsa ba zai ci ba ma ya siya amma ga marayu ga talakawa ga masallatai rusassu ga makaranti ga islami ba ruwansa ya je ya ƙara wa barna dawaki kawai da rashin mafaɗi da rashin sanin mutunci da yancin kai to wannan fa ita ce al'ummar kafa da kake rayuwa a cikin dama duk wanda suka ɗau gabarin gida masallaci sai dai Allah ya saka musu da alheri sun dinga shan wahala su je wajen wani a saurare su ma ba za su saurare su ba a dinga ba da lokaci ku zo kaza honorable ya ce ganshi kaza wallahi ba za su ganshi ba he sun gaji su dinga yawo da takaddu masallatai da masallatan juma'a a dinga yawo a dinga ba da akawun nan ba amma shiru duk da haka ma wasu dinga zargin su cewa ana tara musu kuɗi suna ci ga wahala akan gina masallaci inda ba mutum ɗaya bane ko ta ƙungiya mai ƙarfi da gina muku masallaci haka al'ummar musulmi take ciki akwai amma in abin neman suna ne to anan za a yi aure a tare an fahimci wannan kaga wannan takasul anil jihad ne mutane sun kasalance addinin Allah bahi da gata bahi da martaba a cikinsu wal hukumu bi ghairi ma anzalallah da al'umma da take hukunci da wani abin da Allah ya saukar to ita ma ta saurari saukuwar jarrabawa daga Allah wanda za ta game kowa da kowa wanda ba za ta ware wani ta bar wani ba kowa za ta game shi an fahimci wannan wannan shine wata fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah ta'ala ne gaggame tsananin hukuma ne liman yukhalifahu ga wanda ya saba masa duk wanda ya saba wa Allah Allah ba zai bar shi ba an fahimci wannan inda ka saba wa Allah Allah ba zai barka ba Imam Al-Hasan Al-Basri da Imam Siddi da Muqatil da Imam Dahab da Imam Qatada suka ce haza fi qaumin maksus min ashabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asabahumul fitna yawmal jamal wa an malaman sun ce wannan fitinar to wata ta musamman ce da wa'ansu daga cikin sabon manzon Allah suka suka hada ita a yakin Jamal an gane ko yakin da aka yi da bangaren su Zubair ibn al-Awwam bangaren su Nana Aisha radiyallahu anha da can bangaren su Sayyidina Ali radiyallahu anhu da abin da ya kama da wannan su Muawiya bangaren su Nana Aisha abin da ya tarihi ya zo da shi amma babu da karantawa to wannan fitina an ce da yawa daga cikin sabai abin ya shafe su wanda har yan bawo mu abin ya shafe su haka wa'ansu daga cikin magabata suka faɗa wallahu alam aya ta gaba da
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخفضكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون الله تعالى كيتا وذكروا كتنا إذا أنتم قليلون a lokacin da kuna ‘yan kaɗan a zaman gari maka kenan mustaɗafuna fil art wanda kuna da rauni a bayan ƙasa ai arari maka ba ku da ƙarfi ba ku isa ku faɗa aji ba hasali ma ɓuya kuke ba so a ganku kuna cikin rauni takafuna an yatakattabkum an-nas kuna jin tsoron mutane su su muku dauki daidai at-takattubi ne al-akhdhu bi sur'a kamar irin wannan kidnapping din maza shi ma at-takattub ha kawai mutun ya tafi zuwa sace shi a gudu shi to kuna jin tsoron a muku dauki daidai a zuwa dinga wabtar ku ana gudu da ku fa awaku sai Allah ta'ala ya tattara ku a gare Madina al-iwa shine tattara abu da kuma bashi shinge da ba abin da zai iya ruguza shi to da Allah ya tattara sahabbai ya kai su gari Madina to sai Allah ya karfafe su suka kafa daula ta su wanda ba wani wanda isi jijjiga su wa ayyadakum bi nasri ay qawwakum bi nasri sai Allah ya karfafe ku da nasara daga Allah din yau mai Badr a ranar Badr wanda aka yi shekara ta biyu bayan hijira a watan Ramadan 17 da shi aka yi yakin Badr Allah ta'ala ya karfafi masu imani a wannan yaki darajar su da kimar su da kwarjininsu ya ƙara bayyana shi ne fa'awa kuma ayyada kun bi nasarai Allah ya ƙarfafe ku ya ba ku nasara a badar domin a tallata ƙarfinku duk wani kafi da ji tsoron zuwa ya jangwale ku domin kun yi ƙarfi fa ayyada kun bi nasarai bil mala'ika wa gairi Allah ya ƙarfafe ku da mala'iku da waɗansu su wa razaka kun min ɗayyibat kuma Allah ta'ala ya muku arziki na daɗa ɗan abubuwa shine algana'im ganimomi da kuka samu kafirai sun gudu sun bar kayan sun bar dukiyoyinsu kuma Allah ta'ala ya halata muku wannan to Allah duk ya muku wannan la'allakum tashkurun da muku gode wa Allah Allah ke kira manzon Allah da sahabbai su kare wa Allah godiya wannan iya cikin ti'idadu ni'matillah irin yadda Allah ke musu kidaya ta ni'imominsa daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan kamar wanda irin wannan ma Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam yake cewa walaƙade mananna ala musa wa harun walaƙade mananna ala musa wa harun wanajjaynahuma wa qaumahuma min al-kardil azim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin
Allah ya ce mun yi baiwa ga annabi Musa da annabi Harun alaihi salam walaƙade mananna ala musa wa harun wanajainahuma wa qaumahuma min al-karbi al-azim muka tsiratar da su da al'ummarsu daga bakin ciki mai girma wa nasarnahum fakanu humul ghalibin muka taimake su suka zama masu nasara daga wannan sai wannan sai wannan a suratu taha nan ma Allah ta'ala yayi wa annabi Musa irin wannan magana qala qad utita su'laka ya Musa qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra daga nan ba إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم
na'am فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا Allah ta'ala ke cewa bayan annabi Musa ya roke shi yace kad utita su'laka ya Musa abinda ka roke mu mun baka bayan wannan ma wala kad mananna alayka maratan ukra mun ma baiwa da ni'ima wata daban bayan wanda ka roke mu din iz auhayna ila ummika ma yuha ka tuna lokacin da muka yi wa mahaifiyarka abinda muka mata wahayi anqizi fihi fi tabuti faƙazi fiye filiyami faliyar ilimi bi sahil muka ce ki ɗauɗanki ki sashi a akwato ki jefa shi a ruwa faliyar ilimi bi sahil ya kuzo a duwulli wa a duwulla maƙiyin allah maƙiyinsa kuma zai kama shirki shi ne fir'aun fir'auna maƙiyin allah ne ko maƙiyin annabi musa ne kuma abunsa annabi musa ya sauka ya kuzo a duwulli wa a duwulla wa alƙaitu alaika mahabbatan minni wa alƙaitu alaika mahabba Allah ya ce muka jefa musu soyayyarka a zuciyarsu kowa ya ganka iya son sa da wannan an ci kasuwa da ita ku alarma maganin farin jini yanzu dai ka nemo dala kawai yini maganin farin jini alaji an bai mijona amma dawo alaƙaito alaika muhabbatan min ne wani tasna ala aidi Allah ce annabi Musa kana tafiya muna ganin ka ba abin da zai same ka kana cikiro akwata amma muna kula da kai ba abin da zai same ka shine wali tusna ala aini duk wannan idayen ni'ima Allah ke annabi Musa alaihi salam daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan wannan kuma ta idadu ni'matillah abinda ake so godiya kai wa Allah godiya kaga nan ma Allah ya faɗa wa manzon Allah da sahabbai da kuna maka kuna da rauni ba ko sallah a jami'i ba kwai ba kwa kiran sallah ana kama ku ana dauki daidai Allah ya tara ku gari Madina ya karfafe ku a yakin Badar darajar ku ta fito har ma ake jin tsoron a zo a takale ku Allah dishi ya muku wannan sai ce la'allakum tashkurun ya muku wannan domin ku gode masa duk abin da Allah ta'ala yi wa dan adam na ni'ima to madaurin wannan ni'imar shine godiya ka dinga yi wa Allah godiya kar ka dauka kokarin ka ne kar ka dauka dibarar ka ce kar ka dauka ilimin ka ne a'a ka fawwala wa Allah ka gode masa da nau'o'in godiya da ya dace kai da baki kai da hannu kai da kafa duk godiyar Allah ce idan ni'ima ce ta dukiya ka ɗauka ka taimaki al'umma hidima nau'in godiya ne ka yi zumunci ka taka ka je ka ziyarci yan uwanka ka musu alkhairi shi ma godiyar Allah ce ka zauna kai kaɗai ka dinga yi wa Allah godiya da kalmomi masu tsada to kana ƙoƙarin ɗaure ni'imar da Allah ya ma kenan ba za ta kubce ba amma in Allah ya ma ni'ima ka ɗauka ƙoƙarin ka ne dabarar ka ce wani determinin naka ne to ni'imar ba inda za ta yi kirga mata lokaci za ta kubce abin da yake daure ni'imar Allah shine godiya an fahimci wannan malik ya cewa ku tuna ya ku taron muhajirai lokacin da kuna yan kadan a adadin ku yan kadan ne ba ku da yawa kuma kuna cikin masu rauni ba ku da ƙarfi a farkon musulunci kuna jin tsoro kafiran maka zuwa sun ga kama ku suna muku dauki daidai ikrima yake cewa ana kama ku tamkar yadda ake bin naman farauta a farauce yajeji wahab yake cewa tsoron da ake jijiye muku kana zuwa kama ku dauki daidai gaban Paris da Rome suna zuwa su kama ku sai su gwarci ku su gudu da ku wa an so a kashe su wa an so a azabtar da su duk kun irin wannan rayuwar fa'awa kun ilal madina wa ayyada kun bi nasari sai Allah ta'ala ya tattara ku a gare madina ya karfafe ku ya taimake ku ya sa kuka yi karfi imamul kalbi yake cewa Allah ya taimake ku yaumi badarin bil mala'ika ya karfafe ku ranar badar ya aiko muku mala'iku suka taimake ku warraku min at-tayyibat al-ghanaim ahalla halakum wa lam yuhilluha li ahadin qablakum Allah ya halatta muku ganimomi wanda ku in ba ku ba wani wanda aka halatta wa ganima ku kadai Allah ta'ala ya halatta wa ganima daga ku ba wani daga cikin shidan da manzon Allah ya ce an fallanta ni akan annabawa dukansu akwai ganima an halatta mana ganima kuma duk annabawan baya ba a halatta musu ganima ba wannan iya nufin a godewa Allah ai ni'imahu wato jibu da a wata ku gode masa kuma ku amsa kiransa ila ma yuzidukum a ila ma yuzidukum haya idan kun gode masa za ku samu ƙarin rayuwa mai kyau wa yuzidukum min min ni'mallahi ba maulakum kuma ku ci karo da irin ni'imomin da Allah ta'ala ya ƙara tanadar muku summa innal amwala wal aulad sannan da dukiyoyi da yaya wa qad taqa'ada al insan an al istijaba wani lokacin dukiya da 'ya'ya suna hana mutum ya amsa da'awa kaufan wa bukkulan alaiha ko tsoron za ta kare ko tsabar ruwa wa shafaka ko shafaka ko son abin so irin na rai shakuwa da shi kama hasala li abilu baba kame da hakan ta faru da abilu baba al'ansari wa kada ba asahullahu ila bani ƙuraiza manzan allah ya tura zuwa ga bani ƙuraiza liyan zilu ala hukumi domin alƙawarin da suke da manzan Allah na tsaye ta wutan yaƙi sun saba sai manzan Allah ya tura wannan sahabi cewa ya je ya faɗa musu yima manzan Allah ya janye wannan yarjejeniyar fassa sharuhu sai manzan Allah ya basu ya ce a basu shawara ko shi manzan Allah ko Sa'ad bin Mu'az su zaɓi wanda zai musu hukunci a cikinsu aka faɗa Yahudan bainu Quraiza to shi Abu Lubaba bin Munzir iya da 'yan uwa cikin banu ƙuraiza din kuma idan suka zaɓi hukuncin sa'ad bin mu'az to gaba ɗaya kai su za'i da manzan Allah ya ce a ba su zaɓi ko hukuncin sa'ad bin mu'az ko hukuncin manzan Allah wani suka zaɓa da yahudawan suke tuntuɓar shi abu lubaba sai musu inkiya cewa kar ku zaɓi hukuncin sa'ad bin mu'az domin yanka ne za a yanka ku an fahimta ya musu abin a ɓoye sai suka gane abin da yake ne sai suka ce to sun san ba hukuncin sa'adu suke so ba hukuncin manzon Allah suke so to a Abu Lubaba yake cewa wallahi bai bar gun ba sai da ya gane ya hanci Allah ya hanci manzon Allah me yasa zai ba su satar amsa ya bari akan yesu mana ai yahudawa ne sun warwarewa manzon Allah alƙawari to shine Allah ta'ala ya sako da wannan ayar mai zuwa Allah rama mai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون نعم واعلموا أنما وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم الله تعالى كتوى يا أيها الذين آمنوا إياكم أسو إيماني لا تخونوا الله والرسول كدكها إن شاء الله كدكها إن شاء النبي الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتخونوا أماناتكم idan kun ha'inci Allah da manzan za ku ha'inci junanku da junanku za ku ci amanoninku wa an tumta alamu kuma kuna sani to da abu lubaba bin munzir ya ji wannan ya ce wallahi bai gushe ba satar amsar da ya biya yahudawa sai ya gane ya ha'inci Allah kuma ya ha'inci manzan Allah sai ya ce abin da zai yi zai dawo masallaci ya ɗaure kansa da kansa ba zai kunce kansa ba kuma ba zai sa kowa ya kunce shi ba har sai manzan Allah ya zo da kansa ya kunce shi to shi ne zai tabbatar da cewa Allah ya karɓi tubansa abu lubaba ya ɗaure kansa wajen kwana uku ba ci ba sha aka faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce aje a faɗa masa ya kunce kansa ai ya je badar sai ya ce a'a ai yayi wa Allah alƙawari ba zai kunce ba sai manzan Allah ya zo da kansa ya kunce shi kuma sai da manzan Allah ya zo da kansa ya kunce sannan ya tafi gida domin ƙarfin imani irin na sahabbai an fahimta wannan fa irin su ne sahabban manzan Allah irin rayuwar da suka yi kenan kuma sahabbai ba masumai bane suna samun kansu cikin kuskure amma suna da gaskiyar imani in sun tuban sun tuba ba irin tuban mu na yanzu bane in sun tuban sun bar abu sun bar shi kuma duk abin da suka yi nadama kansu wallahi ba sa dawowa wannan da abin sahabbai ne an fahimci wannan kuma ku ji yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu sai da ya ce ya ku masu imani kuma kissa ta zo kan Abu Lubaba din nan da ya biya Yahudawan Banu Qurayza satar amsa hukuncin da manzon Allah ya ce su zaba amma Allah sai ce ya aihuwar da zina amin ina wannan ne domin masu zagin sahabbai kara ce aiga wata kisa ma abulu baba ya ha'inci Allah ya ha'inci manzan Allah ya faɗa wa yahudawa satar amsa kaza kaza da sauransu kun san masu zagin sahabbai suna fakiya da irin wannan shibohin a ce aiga qur'ani ma ya sawa kaza da kaza da kaza da sauransu to kar ku manta cewa Allah ya ce ya aihuwar da zina amin haka ya ce ya ku masu imani sannan ya ce kar ku yi kaza kar ku yi kaza ya tabbatar abin da ya kuskure ne kuma ya tuban kuma Allah ya yafe masa kuma sai mai a ciki ba wani abu saboda kabulu baba ya yi kuskure kuma ya gane ya yi kuskure kuma ya nemi tuban Allah kuma Allah ya yafe masa an fahimta ai kamar mis'a ne lokacin da da shi da mis'a da da hamna da zuhair bin abi sulma suna cikin wanda aka yada jita-jitan na aisha kasafin da aka yi mata to sai sai na abakar ya ce kowa ma in zai yi amma bai dace misda ya shigo cikin wannan musifar ba domin dan uwana ne dan uwana ne ya za a yi da shi kuma a haɗu aiwa ya ta kazafi saboda ka na ƙaurace da gaiwa ba zan ƙara taimakonsa ba manzan Allah ya kai sai na abakar yi wannan alƙawarin ba zai ƙara taimakon misda ba sai Allah ta'ala ke cewa wala ya'tali ulul fadli minkum ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah ce kada masu dukiyar cikin ku sai rantsuwa an yi otu ulul qurba wal masakin wal muhajirin muhallu shahid wal muhajirin mista da hi aka yi hijira kuma Allah bai goge wannan kambun na hijira ba duk da yayi laifi da shi aka yi wa na Aisha kazafi amma hijirar da ya tana nan daram Allah bai goge ta ba a gane ko an ce kar ku ce ba za ku taimaki ina kusan ku ba da miskine da muhajirin na fi sabilillah dan su muku laifi wal ya'fu wal yasfu ku yafe ku kauda kai ku ba ku san Allah ya gafarta muku sai na abakar ya ce wallahi manzon Allah ina so Allah ya gafarta mu wallahi ina so Allah ya gafarta mu na janye mista ya zo zan ƙara taimakon sa muhallu shahid mista sahabi ne ya yi kuskure da shi aka yi wa na aisha ƙazafi tashin farko ya gane kuskurensa ya tuba amma hijirar da yi allah ya zaunar da ita daram wancan laifin bai goge hijirar ba yayin da kake wa mutane kudin goro mutum zai ma laifi once amma duk abin da ya mana alkhairi ba ya karu shi wannan halayyar mu kenan mutum ya kyautata ma ya kyautata ma ya kyautata ma amma rana ɗaya an samu kuskure to sai ka rufe idon ka ga duk wannan kyautatar kamar bai taɓa yi ba to Allah ta'ala ba irin wannan mu'amala da ke da mu ba sahabbai sun yi hijira sun je badar daga baya sun yi kuskure amma badar ɗinsu da hijirarsu Allah bai taɓa su ba su da nan aji an fahimci wannan to wannan shine abin da ƙarshen wannan aya yake faɗa la takunu Allah wa rasul takunu amanatukum wa antum ta'lamun Allah ya ce wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ku sani cewa wa ansu ko kuma ku sani cewa annama amwalukum dukiyoyinku wa auladukum da ƴaƴayenku fitina suna iya zama jarrabawa wa annallaha indahu ajrun azim ku sani cewa Allah ta'ala a gunsa ake samun lada mai girma lada mai girma a gun Allah ake nema ta hanyar aiki da dukiya ta inda Allah ta'ala ya tsara ta hanyar bi da 'ya'ya a tarbiyyantar da su a ɗora su kan tafarki na ƙwarai tafarkin Allah tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin fitinar dukiya ga ƙaruna ya isa zama shaida daga kowa dacin ƙaruna sahabin annabi musa ne iya cikin masu da'awa da annabi musa alaihi salam lokacin iya talakansa amma Allah ta'ala ya mai dukiya dukiyar ta halakar da shi ba wanda bai san kisar ƙaruna a wannan gumba kowa ya san wannan ɗa iya iya zama halaka ga wa'ansu ga kisar mutanen kahafi da Allah ta'ala ke ba mu labari cewa annabi kadir kadir ya kashe wani yaro da ya zo ke ba wa annabi musa bahasi sai ke ce fa amal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa kashina an yuhiqahuma tughyan wa kufra wannan yaron da kadir ya kashe sai ke biya annabi musa labari cewa mahaifansa mu'minai ne kuma zamansa a cikinsu akwai yiwuwar zai shafa musu kafirci akwai yiwuwar sanadiyar za su kafirta kuma Allah iya son mahaifan da rahama sai ya kashe ɗan kawai an fahimta ashe wannan yaro da ya zauna da mahaifan zai iya zama fitina gare su ya raba su da imani ya raba su da rahamar Allah subhanahu wataala saboda ka yara ana tarbiyyantar da su ana ɗora su hanyar kwarai idan kayi kayi kayi iya naka yaron ya bijire ya ki baka da laifi annabi nuhu ɗansa ya bijire amma Allah bai kama annabi nuhu da laifi ba ya yi iya nasa amma kar Allah ya kama ka da sakaci wajen yaro iyakare ba a kula da tarbiyyarsa ba ba a kula da karatun addininsa ba ba a kula da abokansa ba ba a kula da kaza da kaza nasa ba iyakarami har balagarsa kiwonsa da kula da tarbiyyarsa iya wuyanka idan ka yi sakaci a wannan lokacin har ya fanɗare ya zama guba to ba za ka tsira a gaban Allah ba sai ya kama ka da wannan domin an jarraba ka kuma baka ci jarrabawa ba shine annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim ana neman lada mai girma abun Allah shi ne aljanna Allah ta'ala ka ba mu aljanna ka haɗa mu da lada mai girma ina ganin za mu samu matsayi a nan lokaci yayi da ƙarshe akwai abin da ya kamata mu rufe da shi game da hadisul yau idan larabawa sun ce hadisul yau to kamar irin maganganun da ake yawan tattauna su a wannan lokacin a galibiya arfa ta zo ranar juma'a kamar yadda saudiya ta yi dikilarin cewa za a yi arfa ran juma'in allah ya kai mu ko manzan allah ya umarci mu ma'azimci yinin arfa kuma akwai wani hadisi da manzan allah ya hani a azumci juma'a ita kadai game da azumin nafila to wannan maganganu suna ta yawo wasu ma suna kwande mu din azumin arfa ba za a yi ba domin manzan allah ya yi hani a yi azumin ran juma'a to akwai ibn hajar al-asqalani da shehun malami Allah ya masa rahama bini ba Allah ta'ala ya ji kansa da rahama suna cewa azumtar arfa idan ta faɗo a juma'a to wannan halal ne kuma sahabai sun aikata wannan an fahimta kuma abinda manzon Allah ya ce ko azumci yinin arfa arfar yinin ake azumta ba juma'a kake azumta ba an fahimci wannan duk wanda ya azumi a ranar juma'a idan ka tambaye shi mai kai sai ce shi fa azumin arfa yayi ba azumin juma'a yayi ba kuma inna mal amalu bindiya saboda kada ka ji wata fatawa aka san wannan a galabiya jumhur na malaman ilimi sun tabbatar da cewa yin azumin arfa idan ya faɗo juma'a ba laifi bane amma shi bin baz ya ce in zai yi zai fi kyau kai alkamis da juma'a ya ce zai fi kyau haka amma dan ka ware juma'a kayi ta dan arfa ba matsala bane amma ya ci abin da zai fi kyau ladan kai fice ka kai alkamis kai juma'a har in arfa ta faɗo juma'a kamar irin wannan shekara din saboda ka duk wanda ya bada wata fatawa aka san wannan a galabiya san rai ne ko an gina fatawar da wata ra'ayi wanda ba da daidai ba saboda ka da mu da iyalanmu da kowa a bashi umarni yayi azumin arfaran juma'a kuma na fatan Allah ya karba mana kuma azumi ne wanda manzon Allah ya ce iya kankare zunubai na shekara guda biyu shekarar da kake cikinta da shekara mai zuwa duk Allah ta'ala zai yafi ma wannan zunuba Allah ya sa muna cikin su kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon yi kuma ya karba mana ya yafi mana mu gaba daya Allah ta'ala ya ji mu ya shiga mahaifanmu Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya waɗannan kwanuka Allah ta'ala ya rabautar da mu da alkhairi a cikin su marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ƙara mana imani da zama akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu taimakon addini a duk inda suke Allah ya taimake su masu mana zagon ƙasa Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ka mana mafita abin da ya dame mu Allah ka mana maganinsa Allah ka bamu da manami albarka Allah ka bamu da manami albarka Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsari ka daga shirin duniya da lahira Allah ta'ala ka dafa mana a cikin rayuwar mu ka tsare mana mutuncin mu da iyalan mu da addinin mu da rayuwar mu Allah ka bamu tsaro da kariya da gare ka ya Allah da ƙarshe muna jinjina da godiya da ɗaya daga cikin 'yan midiya na babban malaminmu malam musa adam mai hula wato malam malam gambo malam amir malam musa amir gambo wanda yau ya ziyarce mu a wannan majalisi ya zo da kayan aikinsa har ya taimaka ya aiki irin nasu na 'yan midiya to muna fatan allah ya saka masu da alkhairi kuma su su malam allah ta'ala ya dada su lafiya domin suna cin suna ibada a ƙasa mai tsarki da dukkan alazamu gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa su ya aikin hajji karɓaɓɓe kuma Allah ya dada mu Allah ya da mana da su lafiya addu'o'in da za su yi mana a can Allah ya karɓa mana addu'o'in da za mu yi musu a nan Allah ya karɓa musu gaba ɗaya Allah ta'ala ya haɗa mu da mu da su duka biya mana buƙatunmu na alkhairi ya gafarta mana ya sa mu cikin rahmarsa da jikansa اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله دكا muka biya mana bukatun mun alkhairi wadanda suka zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gida lafiya Allah irin raban da ake samu a irin wannan gona karatun alqur'ani Allah ya sa da mu a ciki Allah ka hada mu da alkhairi ka raba mu da shari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu